بسم الله الرحمن الرحيم أتي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات سائحات طيبات وأبكارا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسى ربه إن طلقكن أن يبدله خير أزواجا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سيئ سائحات طيبات وأبكارا asa rabbuhu inda laga kunna ubangiji yace ubangiji ubangijinsa ya kusata inda laga kunna inda har ya sake ku ma'ana da annabi sallallahu alaihi wasallam zai sallai matansa gaba daya dallaga nabiyu azwajahu da annabi zai sallami zai saki matansa gaba daya su an yubdilahu azwajan Allah zai canja masa zai musanya masa da wasu to amma dai Allah bai nufi haka ba la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau ajabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka Allah ya ce ba za ka canja su ba kuma ba za ka sake auren wasu ba an yubdilahu azwajan Allah zai iya canja masa wasu mata khairan min kunna wanda suka fi ku Allahu qadirun ala zalika Allah mai iko ne akan wannan ko da yake ba zai yi ba muslimatin Allah zai canja masa wasu musulmai yudihi Allahu nisa'an muslimatin muqirratin bil islami kamisli kunna Allah zai ba shi wasu mata musulmai wanda suka yadda da musulunci kamar yadda kuka yadda da musulunci mu'minatin mu'minai mukhlisatin masu tsarkake Allah kamar su kunna kamar yadda kuke qanitatin masu ibada muti'atin masu biyayya yadda kuke ta'ibatin masu yawan tuba ga Allah abidatin masu yawan ibada wa Allah sa'ihatin masu yawan azumi sa'imatin au muhajiratin ko kuma wanda za su iya hijira su kauracewa komai su koma ga Allah da annabinsa sayyibatin zawarawa misla hafsa kamar ita hafsa wa abkaran da yan mata misla aisha da kamar nana aisha haza mansurun sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah an riga an taimake shi da ma abin taimako ne wajen Allah in ta harga diyatu amri mariyatul qibdiyati lamarin mariyatul qibdiya ya kare a wannan cikin wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam ma ta zawaja min al-afkari illa aishata annabi bai auri wata a cikin yan mata mana bai taba auren budurwa ba sai na aisha ita kadai ya aura budurwa sauran duk zaurawa ne wa kanat taqulu tana cewa ya rasulullahi law ra'aytu iblaka wa ataitu ardan muksifatan lam tara lam tara qaddu nam wa ukura dala ma ra'a ru'atu fi ayyati ma tartau iblaka ya ce ya rasulallahi da zan dinga kiwon dabbobinka ko ragumanka da zan nemi waje mai danshi mai bazara sosai wanda yake da mana abinda dabbobi suke bukata wanda lamtura a gaɗo wanda ba taɓa kewace shi ba a nan zan kewata maka ragumanka wa kura da kuma in samu wasu wani wajen ɗalamara har ru'atu ba mamaki wasu masu kiwo sun taba kiwata wannan sun taba yin kiwo a wannan wajen fi ayyata ma tartawa iblaka idan na sama maka guri guda biyun nan wannan waje ba taba kiwata dabbobi ba sai dai dabbobin da za a kai a kiwata wannan kuma wasu sun taba kiwatawa to wanne ne zaka zaba qala manzo Allah sallama ya ce mata fil ardil muksibati a cikin ƙasa wanda kika ce mai danshin nan allati lam tura wanda ba taba kiwace ta ba qala sai ta ce zalika sifati wa sifatu ma indaka minan nisa'i ta ce ni ne shine- ni ne kenan tunda ni budurwa na zo maka da sauran matan ka wanda suka zaura ne suka zo sun riga sun tafi- sun sun fara bin wasu- eh, ma'ana sun fa- taba aure kafin su zo wajenka wa kana da habban nisa ilayhi sallallahu alaihi wa sallama ita na na Aisha ta kasance mafi soyuwan mata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi ya ce yana ya- yana son ubanta fiye da kowa haka kuma yake son ta fiye da sauran mata walakinahu yuqassimu wa ya'dilu Annabi yana raba raba wa matansa i- i- irin rabiya ta zama ta zamantakewa ta aure kuma yana musu adalci idza ka sama shay'an bainahunna yusawi bainahunna tazatan ammat tammatan idan annabi zai raba musu wani abu gaba ɗaya su daidai wa daidai yake musu wa yaqulu yana cewa in ya raba sai shi Allahumma hadha qasami fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku ya ubangiji wannan shine iya abin da zan iya yi ni na na adalci na to ya ubangiji kar ka zarge ni a cikin abin da ka mallaka kuma wanda ni ba zan iya ba eh abin da zan iya na riga na yi mana duk abin da zai raba a cikin gidansa baya fifita kowa wa huwa alqalbu shine zuciya ita zuciya ita kuma ba yadda jiki yake ba yawa ita dama zuciya duk wanda yayi mata biyu to dole ne akwai wanda zuciyarsa take karkata zuwa gare shi- gare ta idan mutum ya yi- ya samu jaja da yawa dole akwai yaron da zuciyarsa za ta fi karkata zuwa gare shi amma alqalbu amma zuciya fa kana yamilu kaseeran ila sayyidati aisha zuciyar manzo Allah sallama tana karkata zuwa ga eh, nana sayyida aisha wa kana sahabatu arafu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu aishata hubban za'idan duk sahabbai sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son nana aisha kuma so ma wanda ya wuce soye domin ita ai karama shi ma ya aure ta lokacin da aka daura mata aure shekaran ta shida lokacin da ta tare gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekaran ta tara gaba daya a rayuwar duniya ma shekaran ta 18 ne duka gaba daya shekaran ta 18 ne gaba daya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati ba wai rayuwar ta ta duniya ba lokacin da annabi ya wafati ya barta shekara ta 18 kaga a lokacin ne ma ta zama budurwa lokacin daidai aure kenan to ita kuma a lokacin ne an yi auren ta har ta zauna gidan miji har ta yi duk abin da za ta yi ta yi ilimi ta yi karatu har annabi yana cewa rabin ilimin ilimin rabin addini ma a karba a wajenta duk a cikin shekara tara ta zauna da annabi ta yi wannan gaba ɗayansa sai da ta wuce kowa sai da ya dawo mazan ma sai su zo wajenta sai ta sa labule tsakaninta da su sai ta zauna tana ba su ilimi shi yasa a cikin hadisai masu ba da hadisi nana aisha na daga cikin manya-manya masu ba da hadisi da yawa wanda hadisai da yawa za ka samu ita ta rawashe su wai za ka na fi yau mai aisha ta fi baiti ha ta kunu hadiyatu allati tatihi fi zalika al-yawmi aw ga fi nafsihi sallallahu alaihi wasallam min kulli hadiyatin ran da manzo sallallahu yake wajenta mana yake dakinta da yake kullum ma ana kawo wa annabi hadiya kowace rana ma to amma ran da aka kawo masa duk hadiyar da aka kawo masa yana dakin na Aisha ya fi son wannan hadiyar fasara al-absaru yaddakiruna hadayahum ila yawmi aishata har ma mutanen madina suka kasance in za su ba da hadiyarsu sai su bari ran da suka sai yana ɗakin na na aisha za su bashi in suka bashi to zai amfani da wannan abin da aka bashi in kuma sa- sauran ranaku ne za ka iya bashi ya yi amfani da shi za ka iya bashi kuma ya kyautar na'am na'am wa kullum na'am wa fa idza kana fi baiti aisha ja'adul hadaya eh ran da yake a ɗakin aisha sai hadiyoyi su zo masa wa kullu ma yati fa huwa laha duk abin da aka kawo masa a wannan ranar za ta- zai iya bata shi fa ngadi ban nisa'u nabi sallallahu alaihi wasallama matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya za a yi kuma na Aisha ake ta bata abin da aka kawo masa in a dakunan su ne kuma rabarwa yake yi fa ita ma na suka taru wa arsalna umma salamata au zainaba binta jashin suka tora ɗaya daga cikin matan annabi ko ummu salma ko zainab bintu jashin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka ce masa ya ga- eh, suka ce mata ta gaya wa annabi أخبري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نساءه ينشدنه العدل عدلا في بنت أبي بكر كي غايا ومن قال صلى الله عليه وسلم ما تنسى سنة شيء مسي عدل جفا game da ƙyar sai na abubakar ɗin nan faja'ar fa kallamata rasula sai ta zo ta yi wa annabi maganar fa ma ajaba ha annabi bai amsa mata ba ta kallamar kasiran ta yi magana da yawa bai amsa ba fa ma ajaba har rasulu annabi bai amsa ba fa sabbar aisha ta fi wajiha Ah, fasakatar aishatu sai ta faɗi wata kalma marar daɗi game da nana aisha ah, kuma a nana aisha tana nan Ai- na- aisha kuma sai ta yi shiru ba ta yi magana ba fasabbar ha ta ƙara za- eh, ma- gaya mata magana fasabbarha salisan ta sake mata wata magana ma'ana dai magana marar daɗi duka dai bata amsa ba qalat aisha sai aisha ta ce fa nazartu ila wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama li a'rifa hal yuhibbu an yujiba an nafsi aw askuta fa fahimtu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama yuhibbu an ujiba fa ajabtuha jawaban farran min albayti fa da yaka nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa qala satalamuna annaha bintu abi bakrin da ta gaya mata magana ta ƙara fara ta ƙara fara suna na aisha ta ce ban ba ta amsa ba sai da na kalli fiskar annabi sallallahu na ga annabi yana so in ba ta amsa ko in yi shiru ya fi so sai na ga ko na ba ta amsa babu laifi to da na ga haka kawai sai na ba ta amsa amsa da na ba ta za ta iya tada ɗaki to shi annabi sai ya yi dariya da ya yi dariya sai ce to kun kun gani ko satalamuna annaha bintu abi bakrin kun ga da wannan za ku san wannan yar abubakar ce summa arsalan nisa'u fadimata so sai matan nasa suka saki aikan na na fadima fa dakalat ta shiga wa qalat ta ce nisa'uka yunshidnaka laha al'adla fi binti abi bakrin matan ka suna cewa suna neman adalci tsakaninka da yar sai na abubakar qala sai yace wa nana nana fadima anti bid'ati atuhibbina ma uhibbu ke ta ce ke zauka ta ce kina son abin da nake so qalat ta ce na'am ina so kai ya rasulullahi ana la uhibbu illa ma tuhibbu ai ni duk abin da ba abin da nake so ma sai abin da kake so kawai qala sai ce idan tuhibbina aisha ta faqat kina son aisha wa yawman alhahna alaihi fi annahu la budda an yaqula lahunna ayyatuhunna habba habba ilaihi ko habbu ilaihi to shikenan sai ya tambaye ta yace kina suna na Aisha shi da ta ce ita dama ba abin da take so ma irin abin da yake so shi kadai ma take so to wannan kam ta wuce sai wa yawan wata rana kuma alhana alaihi matan dai sun sake nashewa akan suka yi ta dagewa akan manzo Allah sallama cewa ya gaya musu wa ya fi so a cikin su qala sai ce haza amrun azimun la budda lahu min waqtin to yanzu abin da za a yi wannan abin da kuka nema abu ne mai girma ku bani lokaci fada'a bainan an yasna lahu khawatima mutashabihatan min alfiddati hatta tamma tis'ata khawatima idza dakhala ala wahidatin fi nawbatiha yuliha khatiman aktimi hadha sirra indaki la ya'lamu ahadun anni a'taytuki hadha in fa'alti hadha satajidina minni shay'an aziman taqulu na'am la ya'lamu ahadun bi hadha hatta dara bihinna jami'an فرجعنا وقلنا له سألناك أن تقول لنا أينا أحب إليك فقال التي دفعت إليها الخاتمة فرجعنا كلنا مسرة شكرا سي da da yace su bashi lokaci sai ya kira mai kira yace kera mini zobbuna guda tara na azurfa da ya kera masa zobbuna guda tara sai annabi sallama duk wacce take daki wanda yake dakinta sai ya bata zobe sai ce zoben nan karki kuskura ki gawa kowa ki kadai na bawa kada wani ya sani ki boye shi shikenan duk haka yayi musu da ya haka sai da gaba daya suka kare ya ya kewaye su gaba daya kowace an bata kenan ko to sai daga baya suka sake dawo suka ce mu fa har yanzu muna jiran ka gaya mana wa kafi so a cikin mu sai annabi ce wacce na bawa zobe waye ba bawa ba kowa an bata shikenan wacce na bawa zobe ita na fi zo ko wacce sai ta tuna ha ai ko ni ma an bani wannan ma ai ni ai ni aka bawa ni aka bawa ta kowace ita ce dukkan suka koma suna murna suna farin ciki wa kullama da kala ala wahidatin minhunna daga baya iya shiga dakin ɗaya daga cikin su ta gurla sai ta ce masa ستثير فتنة عظيمة الناس سيعلمون أنك تعينني wannan fa zai haddasa fitina mai girma mutane za su gane fa kai kana taimako na gashi ka bani zobe baka ba kowa ba ita ba ta san waccan an ba waccan ba an ba waccan an ba waccan ko wacce sai da ta faɗa shikenan an gama an gane wacce ake so ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا ياكم مؤمني قوا أنفسكم كي كاوننكم وأهليكم دئيالنكم نارا شقاوتا سيني بالحمد على رأة الله ku yi ƙoƙari ku bi Allah kar ku shiga wuta da ku da iyalanku duka wannan wutar lahirar da ake faɗa ba irin wutar duniya fa da ake kawo mata gumaguman itatuwa da ciyawa ba a naran wuta ce wa ha mahurarta abin da ake makamashinta annasu mutane ne da mutane ake hurata alkufaru kafirai wal hijaratu da duwatsu su ne gumakansu ko an fusa ku kiyaye kawunanku najjuha minan nari ku kiyaye kawo ranku daga shiga wuta ila aka ce ya rasulullah wa kaifa zalika ta yaya mutum zai kare kansa daga wuta qala annabi yace bi an taqulu ya ahla salatakum salatakum siyamakum zakatakum miskinakum yatimakum yace yanda za ku yi ku dinga umartan iyalanku da sallah idan ka je kai sallah ka dawo kar ka yi shiru ka tambaye ta kin yi sallah in dai tana sallah eh nayi in baki ba ta shiki to kin ga kin umarce ta sallah kaga ka umarce ta kai ta sallah haka in lokacin azumi yayi to fa azumi ya tsaya gobe za a fara kiniya maza a tashi da ke da azumi shine siyamakum zakatakum in tana da dukiya in lokacin shirya zakka yayi kin san dukiyar ki yanzu tashi shekara lokacin zakanta yayi to maza ki shirya zakkanki miskinakum ga wannan fa bashi da komai ya zo yana nema in kina da hali ki taimake shi yatimakum wannan maraya ne aka kawo aka ajiye miki aka baki ki riƙonsa to ki kula da shi kamar yadda kike kula da ƴaƴanki to wannan shine in kuka yi haka kun kiyaye kanku daga wuta da iyalanku duka alaiha mala'ikatun akwai mala'iku aka wutan nan khazanatuha masu tsaron wutar iddatuhum tis'ata ashara guda goma sha tara ne haka alaiha tis'ata ashara Allah ya faɗa cikin suratul mudassir su goma sha tara ne mala'iku masu tsaron wuta kama sai a ce kamar yadda zai zo fi suratul mudassir ghilazun masu ƙarfi ne min gilazil qalbi masu ƙarfi ne yadda zuciya take tunani mala'iku sun wuce haka shidadun masu tsanani ne wajen kamu fil a wajen kamu saboda da aka faɗi maganan mala'iku sha tara ne alaiha ta ashara mutum mala'iku sha tara ne suke tsaron wuta wani kafiri a cikin kafiran makka walid ibn mugira sai sha ya tara ƴaƴansa yana da ƴaƴa goma sha biyu ko sha hudu sha bakwai kai yana da mata maza ƴaƴa maza sha bakwai sai ce musu an ce mala'ikun nan guda goma sha sha sha tara ne masu tsaron wuta yanzu in mun je ni dai na yi muku alkawari zan kama biyu in makare wannan da wannan hannuna wannan in makare shi da wannan hannuna ba saura sha bakwai ba ko ko ko sha bakwai kowa ya kama daya kaga shikenan kafin zuwa kara kawai sai mu fada cikin aljannar sai shikenan mun kama su masu tsaron wutan shine Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan ya sani ba mutane aka sa ba mala'iku aka ce mala'ikan da in aka ce masa yanzu nan ya dauke duniya an gama a cikin sakon ɗaya ya gama da ita to irin su aka sa tsaron wutar ba irin mutanen da yake tunani ba wanda zai makare wannan ya kama wannan ya danne wannan babu wannan mala'ika nam girazun shidadun la ya suna Allah ma amarahum su mala'ikun nan ba sa saba wa Allah duk abin da Allah ya umarce su shi suke yi la ya suna amran Allah ba sa saba wa umarnin Allah wa yaf'aluna suna aikata ma yumaruna abin da aka umarce su الملائكة سو ملائكة ليس فيهم مخالفة باسا سابا وبنجين سو لأنه ليس فيهم نفس باسو لا رأي wanda yake da nafsu ita ce mai rigima ita ce za ta tafi can tana son kaza ba ta son kaza kaza ta fi so ta fi son ta samu kaza to mai nafsu ne to mala'ika ba shi da nafsu ba ruwansa da nafsu su arwahu ne kawai rayuka ne wanda suke na Allah la akla wala shurba babu shi ga mala'ika ba ruwansa da abin shi kowane iri ma ba ruwansa da abin sha kowane iri ma shi yasa baƙin annabi ibrahim da suka zo da yake mala'iku ne da ya kawo musu nama ai ba su shi ba fa waje sa minun khifa qalu la takafa basharu bin wala min alim da da suka da ya kawo musu bi ijlin saminin fa qarrabahu ilaihim qala la taqulun fa waje sa minun khifa ya kawo musu nama wanda dama bago in kai bago ai babban abin shi ne za ka kawo masa shi ne nama ya je dan maraƙi ya yanka mana dan bujumi ne ya yanka ya soya shi ya gyara shi ya kawo naman ya ajiye a gabansu sai ya ga hannayensu ba sa zuwa wajen wajen wajen abincin falan ma ra'a aidiyahum la tasilu ilayhi nakirahum da ya ga hannayensu ba sa zuwa to shine aka ce nan ladabin abin shi kenan in ka kana cin abin shi da mutum kar ka dinga duba bakinsa ba ladabi bane a'a inda zaka gane yana shi ko baya shi hannunsa zaka dinga duba ƙasa in kana duba ƙasa ai ba san ba abin da kake ruwa ba to kaga nan in hannunsa yana zuwa ka sani yana ci in kuma ya goshi ya daina kawo hannunsa nan ma zaka gane to haka annabi Ibrahim yayi to da ya ga hannayensu ba sa zuwa ya shaga mutanen nan ba sa shi to shi ne sai ya tambaye su to ko waɗanne iri ne ko abincin bai muku ba ne suka ce a mu ba mutane ba ne mala'iku ne to shi ne la akala babu shi ga mala'ika ba ruwansa da abin shi wala shurba babu sha ga mala'ika ba ruwansa da abin sha wala shahawata mala'ika ba shi da sha'awa shi ba namiji bane balle ya bukaci mace ba mace bace balle ta bukaci namiji eh duk abinda dan adam dai duk abinda wata halitta take take bukata mala'ika baya bukatar sa shi mala'ika komai din sa an sa masa a cikin ibada ko kuma a cikin aikin da aka sa shi aikin da aka sa shi nan anan shin sa yake shan sa yake komai din sa jin dadin sa walwalarsa duka cikin abin da aka sa shi yayi to in yana yi dinnan to komai yana samu shi yasa mala'iku da aka wakkala su su azabta mutane to in ba azaba suke yi ba su ba sa jin daɗi azaba ce jin daɗin su wanda ake azabtarwa ce yake shan wahala amma su dai azabtarwa shi ita ce domin ita aka samu su komai din su a ciki يا أيها الذين كفروا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين كفروا يا كافري in banda nan wajen ma ba inda Allah ya kira kafirai da ya ayyuhal ladzina eh ko ina sai da ya ayyuhal ladzina amanu amma kafirai sai da ya ce musu wa'adallahu ladzina kafaru kafaru dai duk inda aka sashi dai babu ya ayyuha a kira su sai nan kawai nan din ma kiran ba mai daɗi bane ya ayyuhal ladzina kafaru ya ku kafirai inji Allah a ranar tashin kiyama la ta'tazuru kar ku kawo wani uzuri al yawma a yau hadha yuqalu lahu za a gaya wa kafirai haka yawmal qiyamati ranar tashin kiyama Allah zai ce musu la yanfa'u al uzru yawfa ko an kawo uzuri ba zai amfani ba saboda haka mutum ko yana da uzurinsa ya ajiye shi ba shi da amfani ya zo duniya ya gama rayuwarsa ya tadda in bai tadda annabi ba ya tadda littafin annabi ya tadda masu karantar da littafin annabi an gaya masa komai an faɗa masa tabbas ranar tashin kiyama tana zuwa kamar yadda yake ganin mutuwa to yadda ya yadda ana mutuwa ya yadda fa za a yi tashin kiyama duk ya ƙi yadda har ya ƙare da haka to ya je lahira fa to ba shi da wani uzuri ba abin da zai gaya wa Allah ya ce aini dalili na kaza ne shi yasa ban samu nayi na yi imani na yi ibada na yi sallah ba wanda suka yi imani da ibada da sallah to su me yasa suka yi kaga mutuwa sai shi ma akwai sha'awar ransa to saboda haka babu uzuri la yanfa'ul uzuru innama tujzauna shi yasa mutum duk abin da Allah ya hada shi da shi idan yace kaza ne uzurinsa ba za a karba ba saboda za a kawo masa wanda aka bawa irin wannan ɗin kuma ya fi kowa bin Allah idan mutum rashin lafiya aka haɗa shi da ita sai ya daina ibada saboda ba shi da lafiya ya daina ibada kwata-kwata ba kuma rashin lafiyar ya galabaitar da shi yadda ba zai iya ba ne a'a rashin lafiya ne kawai na al'ada yana fita yana harakokinsa amma shi in aka ce masa ya je masallaci sai shi a ba shi da lafiya to irin wannan to ba uzuri idan ya je lahira aka ce masa to kai me yasa ne mutane suna sallah ba ka yi lokacin da suke yi ba ka yi inda suke yi sai shi ya ubangiji ka jarabe da rashin lafiya sai a kira wa annabi ayyuba annabi ayyuba gashi nan shekara nawa aka jarraba shi da rashin lafiya ma wacce shi kam naman jikinsa ma sai da ya kare tun yana marurai maruran suka suka yi ruwa iwa ta ta zuba har sai da jikinsa ya kare tas ya zama babu tsoka a jikinsa sai jijiya sai kashi su kaɗai suka rage a jikinsa amma har da haka bai dina ibada ba yana wa Allah ibada tsutsa ta shiga ta zo tana cin naman jikin har ta cinye naman jikin ya ƙare sai ya saura zuciyarsa da harshensa sai wannan tsutsotsin sai suka naɗe mana suka mulmule suka zama tsutsa biyu sai ya ga wannan tsutsa ta tinkari zuciyarsa wannan tsutsa kuma ta tinkari harshensa sai shi ta waɗannan in suka taɓa ni kaga ibada ta yanke kenan to anan ne ya roƙi Allah ya ubangiji na haɗu da, da, da, da masifa ka taimake ni to anan ne Allah ya ya, ya canja masa bayan kuma abubuwan da suka same shi da dama da yana da dukiya ta ƙare dama shaidan ne shaidan ne ya samu ya ce ya ji mutane suna taibon annabi ayyuba wajen ibada asha ai kowa ba Allah yau haka zai ibada mutum ne yana da dukiya ga mata ga yaya ga gidaje ga warwala ga komai to kowa aka ba wannan kai zai ibada sai Allah yake ga shaidan ha haka kaje ya ce eh ah ai inda da an jarrabe shi da ya daina sai Allah ya ce to kaje me za kaje kai masa abin da kake so ka kai shikenan yaje yayi abin da zai yi ya bona dukiyar gaba ɗaya duk inda take ya sa wuta dukiya ta ƙare aka zo aka gaya annabi ayyuba dukiya kafa gaba ɗaya ta ƙore duk inda take ya ce alhamdulillah wanda ya bani ita ya karbi kayansa sai shi ɗaya sha to in dai don ba shi da dukiya yana da jaja masu kawo masa ina ruwansa bai damu ba jajan suna mitin a wani ɗaki gaba ɗaya su ya zo ya rinza ɗakin a kansu suka mutu aka gaya masa yayan ka duk sun mutu ya sha yayan ai da ma Allah ne bayin su ba komai ya hutar da ni ma aka ce to matansa suka watse sai ɗaya ita ce kaɗai ta rage rahamatu ita wannan rahamatun jikar annabi yusuf ce to ita kaɗai ta saura duk matan sun tafi a lokaci ko suna yin mata ɗari fiye da haka shikenan sai shida ya sha a yana da lafiya zai iya nema nan ma dai ya zo annabi ayuba yana sallah da yake in Allah zai jarrabi mutum zai dalili ya bashi ya zo ya hura ya yi sujjada shaidan ya zo ya hura abinda zai hura kawai anan ne kuraje suka kama shi ya kama da rashin lafiya ya yi ta rashin lafiya ya yi ta rashin lafiya to haka dai rashin lafiyan har mutanen sannan kuma shi shaidan sai ya koma cikin gari ya ce wannan ciwon ayyuban nan yana raɓan mutane in kowa bashi a cikin gari duk zai ya halaka ku aka ce to aka je fada to maza a sallame shi aka kira matarsa ki dauki mijinki kusan inda za ku yi ba za ku zauna bara a ciwon nan mai raba ya kama mu ba shikenan ta dauki mijinta suka tafi jeji suka je suka zauna su kadai ba kowa sai dai ta zo gari ta yi ayyuka irin na mata niƙa daka da sauransu a biya ta ta sayi abinci ta kai musu tun ana haka ana haka ana haka nan ma shaidan din yazo ya gaya wa mutane to ai wannan matar wannan ka ai ai an gudu ba tsira ba in dai za ta zo gari za ta ya dauko shi wanta kawo gari nan ma aka sallame ta aka kore ta abin yayi tsanani har ya kai ga ta rasa yanda za ta yi suna jeji wata rana sai da ta rasa yanda za ta yi ba yi abin da za su ci to tana da gashi dogon gashi sai ta haɗu da wata ita ce ka amma gashin kin yayi min kyau ko za ki yi ta ki sayar min ne ita ce in dai za ki saya shi kenan sai aka sai ta yanka gashin ta sayarwa wannan ta sayi abin shi ta dawo to shine annabi ayyuba da ya gani shi ya aka yi gashin ki yanke ta ce a ai na sayarwa da wata ne saboda mu shi abin shi yace to in nayi in nayi in na warke sai na miki bulala ɗari don me zaki zaki yanke gashin ki da Allah ya baki shikenan suka dawo ta dawo daga ita sai mijin ba komai suka rasa abin da za su cimma shine sai ta dami mijin to ka roƙi Allah mana ya yaye maka wannan masifar sai shi ai da kunya Allah ya bani shekara saba'in da biyu lafiya ta kalau yanzu kuma ciwon da ya kama ni bai kai shekara saba'in ba in roƙe shi a bai kai ba yanzu kan a bari sai ciwon ma ya kai shekarun lafiyar in ciwon ya kai shekarun lafiya shi kenan sai in roƙa sai a ɗauke kaga ya yi daidai kenan to shine to dalilin roƙon to shine da naman jikinsa ya ƙare ya zazzage tsutsotsi sun cinye to sai tsutsotsin suka tinkari za su taɓa masa a ƙirjinsa wanda yake bauta wa Allah da harshensa da yake yin zikiri da shi to a nan ne fa to sai ya ce nan kam yanzu kam na wahala ta same shi ya roƙi Allah to da ya roƙi Allah Allah ya ce masa ur kurbir jidika haza mun tasan badu wa sharab eh kuma ga nan in ka sa kafarka ruwa zai fito ruwan yana fitowa da yayi wanka da ruwan kawai duk jikinsa ya dawo lafiya lau komai ya wuce sai ce to ka da ka yi alkawari ka ce za ka yi wa matarka bulala ɗari amma wannan matar kuma yadda ta bi ka Allah baya son kai bulala ɗari kuma dole ne tunda ka riga ka fara sai ka yi amma abinda za a yi ba bulala za ka yi mata ba har da tsintsiya ɗari sai ka dake ta sau ɗaya don an dake mutum da tsintsiya mai zai ji shikenan kuma an cika wannan wa'adin alkawarin da ya ya cika shine wa khudh bi yadika dunsan fadrib bihi wa la tahanas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab to sai kawo mutum annabi ayyuba rashin lafiyar ka ta kai ta wannan bai rabu da Allah ba ko minti daya idan mutum Allah ya ya jarrabe shi da babu talauci yayi masa yawa sai daina ibada da ya je lahira sai Allah ya ce me yasa ka daina min ibada Allah ba da komai in gari ya waye ina ta fafata kai ya zan yi samu abin da zan ci Allah sai ce a kawo annabi Isa da annabi Yahaya ka gan su ko ba wanda ya taba yin daki a duniya ba su da daki ba su da komai annabi Isa rigar da aka dauke shi da ita an samu faci saba'in a jikin rigar ya yage annabi Isa ya kawo ya yi faci ya yi maho da haka sai da haka samu fashi saba'in to wannan ko bai taɓa mallakan fili ba bai taɓa mallakan takalmi ba bai taɓa mallakan rigarsa ɗaya ce da ita ya rayu duk rashin ka rigarka ɗaya baka taɓa mallakan fili ba baka da inda kake zaune baka cin abinci to kaga babu uzuri idan mutum ya ce aka ya samu mulki sai ya ƙibin Allah mulki ya ruɗe shi sai ya yi ta harkokinsa na duniya ya yi watsi da bin Allah ya je lahira Allah ya ce me yasa ka daina bi shi Allah ka haɗa ni da mulki jama'a sun min yawa jagoranci waye sai kawo annabi Suleiman mulkin ka ya kai na wannan annabi Suleiman ko sau ɗaya bai taba bai taba tunanin ma shi bai baya tunanin ko bai ma Allah kawai yake gani haka kuma idan Allah ya ba mutum dukiya ta yi masa yawa sai ta shangaltar da shi ya daina bin Allah ya je lahira me yasa baka bi na sai ce baka bi ni ba sai ce ai dukiya ce ta yi yawa harakoki sun yawa dare da rana ina nan ina ta a kiraye ta nan a kiraye ta nan kaza yayi faru kaza kaza yana yin kaza haka rayuwa ta ta kare sai Allah ya ce to a kawo annabi Ibrahim kaga wannan yana da dabbobi kawai banda sauran dukiya dabbobi kawai yana da garke garke dubu goma sha biyu ba garke fa in an ce maka garke akalla shanu 200 ne a kowane garke to shanu 200 sau 12,000 amma annabi ibrahim bai taba bai taba kautar da hankalinsa daga Allah ba babu uzuri saboda haka kawai duk halin da mutum ya tsinci kaza ya bi Allah la ta tazirul yauma kafirai kar ku yi uzuri kar ku kawo uzuri a yau ba a karba inna ma tujzauna za a saka muku ne ma kuntum ta'maluna abinda kuke aikatawa jaza'an sakamako za a saka muku
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعي بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا يقوموا مؤمنين tubu ilallahi ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuhan tuba ta gaske ma'anan tuba zuwa ga Allah tuba ta gaske idan ka tuba wa Allah da yin wani abu kar ka sake tunanin za ka yi wannan abu sai da yin kaddara ta sake samun ka ka sake yi ka sake tuba to shine ake yafewa mutum amma in dai mutum yana aka ce masa ya tuba ya ce tuna tuba amma a ransa yana tunanin to fa ina tuba gobe ma zan sake yi a to wannan babu tuban muzuru kenan ba tuba ba yawa to tuba dai tu- taubatan nasuhan tuba zarkakakkiyar tuba gaskatacciyar tuba sadiqatan ta gaske bi Allah ya ud- yu'ada ila zambi kar mutu kar a koma wa wannan zunubin da aka tubawa wala yuradu al-auda ilayhi kar ma mutu yayi nufin zai koma wa wannan zunubin shi kam dai ya tuba a- da- da zuciyarsa kawai a tunaninsa ya yi alkawari in Allah yadda wannan laifin ba zai ƙara yinsa ba to in gaddara ta sake samunsa ya sake yi in ya sake tuba sai a karba a sa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum in dai kuka tuba wa Allah irin wannan tuba to lalle ubangiji zai kankare muku ayyukanku ma'ana laifukanku zai kankare zunuban naku wa yudkhilakum jannatin Allah zai shigar da su zai shigar da ku aljannatai al'anharu ƙorami ta jiri suna gudana min ta ya karkashi waɗannan aljannatan yaushe yau mala'iku zillahun nabiya ran da Allah ba zai kunyata wannan annabi ba wanda yake tare da ku sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai kunyata shi ba bir kalin nari ba zai shigar da ba- ba ba zai sa a shiga wuta saboda shi ba wallazina amanu wanda suke tare da shi ma Allah ba zai kunyata su ba yawmal qiyamati ranar tashin qiyama wa huwa yawmur rana ce yukrimu Allahu al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallama fihi ranar da Allah zai karrama annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan ranar wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi duk Allah zai karrama su wannan yana daga cikin mu'jiza da Allah ya bawa daraja da Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama har da mabiyansa wanda annabi Ibrahim shi ya roƙa wala tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ya ubangiji karka kunyata ni ranar tashin kiyama ran da dukiya da yaya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo wa Allah da zuciya zarkakiya kaga annabi Ibrahim roƙa yayi Allah ya bashi amma nan Allah ne da kansa yace ba zai kunyata wannan annabin ba sallallahu alaihi wasallam har wanda suke tare da shi ma ba za su ji kunya ba wala yukhzihim Allah ba zai kunyata su ba nuruhum hasken mutanen annabi yas'a baina aidihim za- zai hasken zai ta tafiya a gaban su amamahum gaban su wa bi aymanihim da daman su da hagun su da ko ina yakunu nuru aidan haske ne ko ina zai kasance a nan ne ake gane wannan al'ummar annabi ne sallallahu alaihi wasallam idan aka yi tashin kiyama to kowace kowace al'umma za su gane al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haske simahum fi wujuhim fi wujuhim min athari sujudi gabobin ka da suke tawa kasa lokacin sujjada da goshi da hanci da hannaye tafukan hannaye da gwiwa da yatsu manyan yatsu na kafa to duka gaba ɗaya haske za su yi ta fesawa to anan ake gane wannan al'ummar Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ba baina aidihim wa bi imanihim yaquluna rabbana atim lana nurana Ah, su ma- muminai din suna roƙon Allah suna ce masa ya ubangiji rabbana ya ubangiji mu atim lana nurana ka shika mana hasken mu lamma ra'au yayin da suka ga annal munafiqina dufi nuruhum su munafikai za su tashi kaman za su yi haske me yasa saboda ai akwai imani ba sun taba cewa sun yi imani ba sai su taso kamar da haske haka to tunda imanin kawai aka yi ayyukan ba su da kyau daga lokaci kawai sai imanin ya bishe shikenan daga nan za su koma cikin kafirai yan uwansu to idan mu'mini suka ga ah, bishewa ma'ana mu- mu- bishewan hasken munafikai da munafikai sun tashi da haske haske ya mutu babu shi sun koma duhu to su mu'mini sai su yi ta roƙon Allah ya ubangiji ka shika mana hasken mu kada abin da ya samu waɗannan ya same mu yata da rawul muslimuna ila Allah musulmai suna kaskantar da kai zuwa ga Allah yatlubuna itmama nurihim suna neman a shika musu hasken su ay yasulu ila aljannati su sadu zuwa ga aljanna har su ga aljanna da hasken su suna cewa wanfir lana rabbana ya ubangijin mu kai mana gafara innaka ya kai ubangiji qadirun kai mai shikakken iko ne ala kulli shay'in a bisa komai na'am يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي يا كيوانا ببان النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار كياقي كافرين بالسيف دا تقبي والمنافقين كياقي منافقين باللسان دا هرشي والهجة دا هجة su munafikai manzo Allah sallallahu bai taba yakin su ba da da takobi dalili sun riga sun ce su musulmai ne kuma a lokacin ana gauraye da kafirai to idan annabi sallallahu alaihi ya fara yakin munafikai su kafirai ba san munafikan nan ba musulmai bane tunda suna ganin ana sallah da su ana zuwa yaki da su ana komai da su sai su ce ai ai Muhammadu ya sake dawowa kuma yanzu yana kashe mutanensa to annabi bai taba yakin su ba sai dai kawai hujjojin da yake kawo musu har kowane munafiki ya gane fa da shi ake آه باللسان والهجة وانقلوا عليهم كطور رامسو بالانتهار كطاوة رمسو والمقت كنونا مسو عذاب الله su sani wa ma'awahun matattaran su in ba su tuba daga munafurci ba jahannamu jahannama ne inda kafirai za su shiga su mashan za su je wa bisal masiru makoma ta yi muni in an ce mutum zai tafi wuta amar Allah da baraka da ala nabiyahu bil jihadi Allah ya umarci annabinsa ya yi yaƙi jihadil kuffari wa jihadil munafiqina yaƙin kafirai da yaƙin munafikai wa amarahu bil galazi alaihim Allah ya umarce shi ya tsaurara musu ma yayi shi da tsanani wa hadzal galazu alaihim ta'limul harbi faqat tsaurarawan shine a sanar da su akwai yaƙi su kafirai kullum gaya musu ake yi annabi sallama yana tura musu ya ce musu to za za mu zo mu yi yaƙi fi maidanil harbi ko kuma ya kaje gurin yaƙin kafin a fita yaƙi annabi yana tura wani ya tashi ya sanarwa kafirai mun zo yaƙi ne su sani yaƙi za a yi la ya sunu illa haza ba abin da zai kyau sai wannan wala yunafi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'amilu an-nasa mu'amalatan tayyibatan hadda haka manzo Allah sallama ya fi kowa mu'amala da mutane mu'amala mai kyau wannan umarnin Allah yake bi yawa in lokacin umarnin Allah zai bi umarnin Allah ko yaya umarni yake shi annabi yake zo idan kuma a- aka dawo zamantakewa zaka samu kafirai wanda ba su saba shi ba yahudawa wanda ba su saba shi ba ah, sauran kafirai wanda ba su saba shi ba baya musu komai huwa nabiyyur rahmati manzo Allah sallama annabin rahama ne wa rahimun bin nasi mai rahama ne ga mutane kullan duka wannan ka- eh, ha- halinsa ne haza khidabun fi maidanil qitali allazi la yasunu fihi layyinun wannan magana da aka ce a tsawararawa kafirai magana ne in aka je fagen yaƙi wanda a wajen ba a son sauƙi ba za a gaya wa kafirai magana mai mai taushi ba a wajen a magana mai tsanani za a gaya musu su ji tsoro su daina yaƙi su musulunta wala ta sunu fihi rahmatun a wajen ba rahama za a kawo ba a a lokacin Allah ne zai tajallinsa na jalala sai ya bawa annabi wannan jalalar Eh, ba wai eh, rahama shi in aka bace shi rahamaniya ne sai rahama gaba ɗaya zai wa kowa to Allah yana son ayi aiki dole a sa jalala kuma na wala ya sunu fi illa galazu amama al'aduwi ba abin da zai kyautatu sai a tsaurara in dai gaban abokan gaba ne su'alun ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ya'muru Allah tabaaraka wa ta'ala bil galazi wa ghluz alaihim wa Musa wa Haruna ya'muruhuma bil lini faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha الجواب أن موسى كان غليظا طبعا فأمر باللين فإذا أمره الله باللين فتكلف اللين يكون معتدلا والرسول صلى الله عليه وسلم كان حينا لينا فأمره الله بالغلظ إذا تكلف أي أن يغلظ أن يغلظ إذا تكلف كي أن يغلظ وهو لين يكون معتدلا وخير الأمور أوسادها nan tambaya aka ce manzo Allah sallama Allah ya umarce shi ya tsananta wa kafirai shi kuma annabi Musa da annabi Haruna Allah ya ce musu su faɗa da sauƙi in sun je wajen Fir'auna su gaya masa magana mai sauƙi fa qura lahu qawlan layyinan to shine sai ya ce to amsa ita ce na'am amsa ita ce annabi Musa shi ɗabi'arsa halinsa ma mai zafi ne haka Allah ya yi shi mai zafin gaske ne to idan aka ce masa in ya zo gurin wa'azinsa da gurin shiryarwarsa idan ya faɗi magana mai sauƙi kaga ya yi daidai da zafin ya ragu sauƙin kuma sai ya daidaita ma'ana sai annabi musa ya dawo madaidaici shi ba mai tsanani sosai ba ba mai sauƙi sosai ba shi yasa aka ce masa ya yi sauƙi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya halice shi mai sauƙin gaske ne mai taushi ne to shi kuma sai aka umarce shi ya tsaurara saboda shi ma in aka samu wannan tsaurin ya zo ya haɗu da wannan taushin nasa sai ya daidaita saboda haka sai ya zama daidai saboda mafificin al'amura shine matsakaitansu a samu abu matsakaici na'am
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب الله مثلا الله يا بقى مثالي للذين كفروا مثال كافري هذا مثل في القرآن wannan ana yin buga misali a cikin qur'ani lil kafirina ga kafirai ana nuna musu mutum fa kar ya dogara da wani shi din ya zama musulmi in bai zama musulmi ba ko a karkashin waye yake ba zai masa amfani ba shine Allah ya ce imra'atan nuhin matar annabi nuhu ismuha wahilatu ana ce mata wahilatu sunanta kenan wa imra'atan ludin matar annabi ludu wasmuha wa'ilatu ita kuma sunanta wa'ilatu wacce wahilatu da ha wannan kuma wa'ilatu da aini to duka su kafirai ne kuma mazajen su kuma annabawa ne kana ta tata abdaini Allah ya ce sun zama gargashin bayina bayi biyu min ibadina a cikin bayina salihaini managarta kuma annabawa kiltahuma dukkan su zawjatul linabiyyin kowace ce a cikin su mata ce ga wani annabi min anbiya illahi daga annabawan Allah abdun min ibadillahi salihina mijinta bawa ne a cikin bayin Allah managarta fa khanata huma sai suka ha'inci mazan nasu fi dini a cikin addini suka ki shiga addini iz kafarata sai suka kafirce su matan kanat imratu nuhin matar annabi nuhu tana ta kasance ta qulu liqaumihi tana gaya wa mutanen annabi nuhu innahu majnunun ai mahaukaci ne su rabu da shi la tattafi to ila ma ya qulu duk abin da yake gaya muku karku yadda mahaukaci ne to matarsa ta zo ta ce mahaukaci ne wa zai saurare shi wa imratu ludin matar annabi ludu wasu hawa ilatu ita ce wa ilatu tadullu qaumahu ala aryafihi su kuma da yake yan liwaɗi ne to ita take gaya wa mutanensa mana waɗannan mutanen kafirai sai ta gaya musu yau kuma yayi baƙi ku zo ku kama su iza nazalu bihi laylan idan baƙi suka zo da daddare to sai ta je ta samu mutane ta ce yau mafa yayi baƙi sai su zo su kama baƙi bi gadin nari sai ta hura wuta eh saboda su gane cewa akwai baƙi wani hara inda rana ne bitakini nan kuma sai ta tada hayaki sai mutanen su gane cewa akwai baki amma kiyanatu bil fahishati hadha lam yakun amma kasancewan matar annabi a ce tana zina wannan kan baya yiwa mabtalallahu qaddu nabiyyan bi zawjatin ta'malu al fahishata abadan Allah ba zai jarrabi annabinsa da matar da take lalata ba a wannan kan ba zai yiwu ba sai dai kawai ga su kafirai ne amma duk kafircin su dai ba sa lalata kan lianna hadha qadhum fi shari'ati domin wannan din zai zai kawo suka a shari'a su kuma shari'u ne masu shari'a ne fi shara'il anbiya ya cikin shari'un annabawa kullum duka shari'un fal khiyanatu fil ayati innama qawlu zawjati nuhin inna nuhan majnunun nan ha'inshin da Allah ya faɗa a cikin aya cewa matan suna yi wa mazansu shine ha'inshin matar annabi nuhu tana gaya wa mutanen annabi nuhu cewa mahaukaci ne su rabu da shi kasu saurare shi wa kaunu wa'ilata zawjati ludin tu'allimu al-kuffara bima ji'i duyufi inda ludin ita kuma matar annabi ludu tana sanar da kafirai cewa annabi ludu yayi baki su zo su kama bakin su je su yi liwadi da su to wannan shine dai ita kuma shine ha'icin ta ba wai tana yin lalata ba to wayannan mutum biyu mata guda biyu suka zauna gargashin bayin Allah annabawa to sai Allah ya ce falam yuniya anhuma min Allah shay'an sai mazan basu wadatar musu komai ba da wajen Allah matan nan sai suka zama kafirai suka shiga wuta za su dawoma cikin ta wannan Allah yana nuna wa mutane cewa kar mutum ya sakankance da lamarin Allah karka ce kai kafi karfin Allah ya jarrabe ka ko a gidanka ko a matanka ko a jajanka ko a menene ma a da Allah ba zai jarrabi mutanen kirki ba da bai jarrabi annabawansa da mata banzaye ba amma dai tunda har ya shiga gidan annabi Nuhu ya sa matarsa ta zama kafira za ta dawo ma wuta ɗansa kan'ana ya zama kafiri zai dawo ma wuta ya shiga gidan annabi ludu matarsa kafira ce za ta shiga wuta to daga nan fa kowa ya sani ba wanda ya fi ƙarfi sai dai mutum ya roƙi Allah Allah ya kiyaye shi waƙila lahuma za a fara waɗannan matan matar annabi ludu da matar annabi nuhu Allah zai gaya musu a kiyama urkulan nara ku shiga wuta ma dakilina tare da masu shiganta ma'ana dai za su fada wuta ne wa fa'idatul masali fa'idan wannan misali an ta'lama al mar'atu anna zawja salih al khayra la yanfa'u zawjatan tukhalifu amra Allah mace ka ta yi dogaro da mijina mutumin kirki ne ke din ma ke kirki in ta dogara da mijinta bawan Allah ne mutumin kirki ta ba ta kirki ba in sun je lahira raba su za a yi a kai shi gurin mutanen kirki da a kai ta gurin mutanen banza haka kuma suma haka suma mazan kada mutum ya ce ai ni mata ta mata ishe ni irin ibada da take yi da ayyuka take yi da koyar da qur'ani da take yi a gida ai ni kuma ni ibada ba komai a ka dai yi ibadar in baka yi ba in kanje za a raba ku a dauke ta kai da jikin bayin Allah na gari kai kuma a jefa ka inda za a jefa ka to shine yau ma wato khalifu dinallahi shine ma'ana mace wacce ba ta gari ba ka ta dauka mijinta na gari zai amfane ta ranar tashin kiyama inda ta saba wa umarnin Allah kuma take saba wa addinin Allah ba zai amfane ta fi shay'in yawmal qiyamati ba zai amfane ta komai ba ranar tashin kiyama law kana amaru zawji yanfa'u zawjata al-kafirata al-asiyata lanafa nuhun waludun zawjatayhima da dai miji na kirki na gari aikinsa zai amfani matarsa kafira mai sabon Allah da da aikin annabi nuhu da annabi lulu da ya amfani matansu wa amaru su'i min az-zawjati la yadurru zawja salihah haka kuma idan mutum nagari ne sai matarsa ta zama banza nan ma ba zai shushe shi ba haisu anna hatayn al-mar'atayn kafiratani kaga wajen mata kafirai ne ma amma kuma suna gargashin annabawa kuma bai bai taba annabtar annabawan ba wa ma darra zalika shay'an fi maqami nuhin wala fi maqami ludin ba abin da ya shutar a cikin matsayin annabi nuhu da matsayin annabi ludu duk suna kan makaman su wala taziru waziratun wizra ukhra eh wata rai ba za ta dauki laifin wata rai ba hadha huwa masabbul masali nan ne gurin zuba misalin al-abdani baqiya abdaini lillahi salihaini fi darajatil ula bayin Allah manya wanda managarta suna daraja madaukakiya ita ce annabta wazzawjatani qila lahum urkulan nar ma dakhilina matan su kuma aka ce musu su shiga wuta tare da masu shiga ai kufaru qaumi nuhin wa kufaru qaumi ludin sune ma dakhilina din kufari qaumi nuhin wa kufari qaumi ludin sune kafiran mutanen annabi nuhu za su dauki matar annabi nuhu su shiga da ita wuta kafiran annabi ludu za su dauki matar annabi ludu su tafi da ita wuta na'am alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ina matsayin musulmi mai sakaci da sallah wanda yake hada azhar da la'asar a musulmi inda yana sakaci da sallah ai musuluncinsa bai shiga ba ai sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bambanci tsakanin musulmi da kafiri sallah wanda aka ganci yana sallah musulmi ne wanda baya yin sallah ba musulmi bane saboda haka in dai sallah ta rushe to duk ibada ta rushe har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salatu fa in wujidat tammatan qubilat wa sa'iru amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat wa sa'iru amalihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda za a fara aunawa a ranar tashin kiyama gabawa shine sallah in an same ta tashi kaza a karbe ta a karbi ayyukansa in ta tauye za a mai da ita a mai da ayyukansa saboda kar ayi wasa da sallah na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya ce wani azumi ne ake biya wa mamaci eto wato sabani ne na masabobi eh akwai masaba wasu wasu masabobi sun ce in mutum bai yi azumi ba magadansa za su biya masa eh sun dogara da wani hadisi sannan masabar malikiya kuma sun ce su a in dai mutum bai yi azumi ba za a biya masa ba su ma kuma da hadisin suka dogara duka hadisai ne to duk wanda ka dauka malamai sun yi magana akai in kace zaka biya wa mamatanka shikenan ka dogara da hadisin da wata mata take tambayar manzo Allah sallama ana bin mahaifinta azumi ba biya masa ba za ta iya biya masa annabi ya ce inda kuɗi ake binsa za ki biya masa ta ce zan biya sai ce to haƙin Allah ya fi cancanta a biya to kaga wannan kenan to in mutu ya dogara da wannan shikenan ya samu hadisi in kuma kace a ba sai ka biya ba nan kuma manzo Allah sallama ya ce in mutu ya bar ibada akwai hadisin da yake cewa in ka bar sallah ba ka manta ba ne ka batta to ba sai ka biya ta ba istighfari za ka yi to masabar imam shafi kenan to shikenan kuma in ka dogara da wannan ala kulli halin da akwai inda kowanne ne yana da malaman da suka yi magana a kai eh akwai malamai sahabbai akwai tabi'a akwai tabi'u tabi'ina wanda suka yi magana akan duka biyu eh idan kace zaka biya wa mamashi azumin sa shikenan kana da hujja in kace ba zaka biya masa ba kana da hujja kana da malaman da ka dogara da su na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu muna so a yi mana ƙarin bayani akan wannan kalma wacce kamar yadda ya rubuto ya ce arifin billah mai take nufi ne arifin billahi wanda ya san Allah shi sanin Allah ya Allah ba ganin sa ake yi ba la turrikul absar wa huwa yurrikul absara masanin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban masana Allah shi ya san Allah har ya je ya karbo mana abin da ya karbo daga Allah ya kawo mana shine shugaban arifai masana Allah to daga nan kuma wanda ya bi hanyar annabi har yau har gobe ya tashin kiyama shine masanin Allah wanda ya kawace wa hanyar annabi shine wanda bai san Allah ba
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu liman ne yana sallah alwalarsa ta warware sai ya jawo na bayansa kuma karatun a boye ne ake yi shin wadda aka jawo din zai iya farawa daga fatiha ne wajen karatu ko kuma in karatun boye ne mutum ya sai aka ja shi liman ya ja shi ya mai da shi liman to inda yana karatun da in ana karatun boye ai ya halatta kuma mamumai kowa ya karatunsa to in kana cikin karatun ka ka dora inda kake shikenan ka karasa in kuwa ba da ba ka yi kana shiru ne shike tunda in kayi shiru ma sallar ka dai ba abin da ya same ta to kana shiru yanzu kuma an ja ka ka dawo liman to kai kuma sai ka fara daga fatiha tunda da baka karatu ya ka karanta fatiha ka karanta sura sai ka dora kara ka dora sallar
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu za a iya karanta jauhara ba tare da alwala ba a ba ba ba shi haka ba jauhara ita sharaɗinta sai an yi alwala kowanne ne da sharaɗinsa ita da alwala ake karanta ta in babu alwala mutum ba zai karanta ta ba tana da canji sai mutum ya canja ta ya karanta salatul fati ita ce madadinta in babu alwala na'am wannan tambayar ita ta kawo mu ga sanarwa da aka haiko cewa ga masu son sabanta alwala akwai ruwa da butoci arewa da masallaci saboda sabanta alwala sannan tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu muna neman ƙarin bayani akan falalar sallar tahajjud to sallar tahajjud Allah ya faɗe ta Qur'ani wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak Mm.
amma ita khususiyya ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Mm.
in kai kuma ka bi annabi Mm.
mana kai ma za ka samu lada Mm.
ya tunda sallar tahajjudi dai sallar dare ce Mm.
sallar dare kuma da cikin azumi da ba azumi ba Mm.
duka dai ana buƙatar a yi ta Mm.
to amma da yake eh, azumi shi lokacin ibada ne Mm.
gaba ɗayansa Mm.
to shi yasa sai mutane suke haɗuwa a masallaci sai su yi sallar saboda su samu ladan wannan wani in aka ce masa yi a gida ba zai yi ba Mm.
to amma idan aka zo aka haɗu a masallaci to kaga kowa a cikin kuzari zai zo ya yi Mm.
saboda haka yadda sauran nafilfili suke haka ita ma take in mutum ya yi ta zai samu ladan ya yi sallah ya yi nafila Mm.
Eh, kuma tunda akwai annabi sallallahu alaihi shi dai yana tahajjudi Mm.
shi kullum sai ya yi Mm.
kullum sai ya tashi da dare ya yi nafila Mm.
wannan nafilar dare da annabi yake yi Mm.
kamar yadda sahabbai suka rawaita Abdullah bin Abbas da Nana Aisha Mm.
sun ce yana yin raka goma sha biyu sai witiri kuma raka daya Mm.
to wannan rakawai guda goma sha biyu su annabi bai taba karawa a kansu ba bai taba ragewa ba Mm.
to shikenan in in su mutum ya ce zai iya rikewa kullum yayi ta yi shikenan ya ya kwaikwayi annabi sallama in kuma ya ce zai je masallaci yayi wannan kuma shikenan ya kawo gaba nan ma dai yayi Mm. Na'am, a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da yawa kamar addu'a kan neman ilimi, kariya, wadata, lafiya, shiriyar yara da sauransu.
duk bukatu Allah ya biya su Amin.
Allah ya biya dukkan bukatun mu Amin.
Allah ya mana albarka Amin.
zama cikin wannan kenta cikin wannan wata Amin.
masu daukan nauyin eh, karatun nan Allah ya dauki nauyin su ma Amin.
Allah ya dafa musu Amin.
Allah ya taimake su Amin.
Allah ya taimake mu gaba daya Amin.
Allah ya ba mu ribaci wa- wannan ra- eh, kwanaki na ƙarshen nan Amin.
ana ake ribata a ri- a yi kokari a ribace su Amin.
Allah ya ba mu abin da yake ba wa masu azumi Amin.
abin da yake ba wa masu ibada Amin.
barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين.
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin.
توفنا مسلمين علينا بالصالحين آمين.
برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين